أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته البر الميامين والسابقين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نترك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa barkanmu da wannan lokaci barkanmu da saduwa a wannan darasi namu mai albarka na littafin kitabul kaba'ir wanda wannan shine darasin mu na 40 a cikin jerin wannan silsila mai albarka kuma yau muna ranar 8 ga watan zulqa'ada shekara ta 1444 bayan jiran shugaba alaihi salatu wassalam wasu zuri ne da ashirin da takwas ga watan mayu na shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya muna cikin kabira ta ashirin da shida har yanzu kuma za mu tashi a kan wamin mahukiya mai lissafin alhafiz abu abdullahi zahabi ya ce wamin mahukiya yana daga cikin abin da aka hakaito قال بعضهم تاشم مغباتا يشي رأيت رجلا مقطوع اليد من الكتف ناغا وانا مسلم وانا اكا ينكي وهننسا تندغا كان كافأسا وهو ينادي الهاري سينا ينكرا من رآني فلا يزن منا أحدا duk wanda ya kalle ni ya dube ni to kada ya yarda ya zalunci wani fa da gaddamtu ilayhi mai ba da labarin daga cikin magabata yake sai na kusato na gabato zuwa gari fa qultu lahu sai nace mishi ya aki ya fi dan uwana ma qissatuka me tace qissarka qala sai yace ya aki ya fi dan uwana qissatun ajibatun ai labari ne mai ban mamaki wa zalika wannan fa ya faru ne inni kuntu min awani zalamati na kasance daga cikin masu taimakon azzaluman shugabanni na kasance ni ba fadi ne ko wani makusanci na wani azzalumin shugaba wa ra'aytu yawman sayyadan ita wata rana kawai sai na ga wani masinci wa qad sada samkatan kabira alhali a sannan din shi wannan masincin ya yi wasu ya samu wani kifi babba fa ajaba ni sai wannan kifin nashi ya kawatar da ni fajitu ilayhi sai na zo zuwa gare shi fakultu sai na ce mishi adini hadhihi samkata ba ni wannan kifin nan naka fa qala sai ce min la uqika ablan baka ita ba ana asilu bi samaniha qutan li iyali ni zan karbi abinci ne na iyali na bi samaniha da kudin wannan kifin ma'ana zan je in sai da kifin ne dan samu kudin da zan ciyar da iyali na dan haka ba zan baka ba fa darabtuhu wannan bafali yake yana da kishi wa khasu haminu qahran sai na karɓi wannan kiyo daga gare shi saboda tsabar fan karfi wa madaitu biya sai na shiga tafiya na wuce da ita qala yashi yace ina da ganin tafiya ina dauke da wannan kibi iz abbas ala ibhani abbasan qawiya sai wannan kibin nan ya cije ni a babban yatsana cizo mai tsanani cizo mai karfi falan ma jitu biha ila baiti yayin da nazo da wannan kifin zuwa gidana wa alqaituha min yadi na jefa da ita daga hannuna aburuntu ala ibrahimi sai aka bige ni wato radadi zamu radadi ya bige ni ala ibrahimi a bisa wannan babban yatsan na wani hannu wa alamatni alaman shadidan wannan babban yatsan nawa ya mun radadi radadi mai tsanani hatta lam anam min shiddatil wajhi a sai da ya zama ba na iya yin bacci saboda tsananin ciwo wal alami da kuma raɗaɗi wa waramat yadi sai kuma hannuna ya kumbura falamma asbahatu yayin da na waye gari a kai su ɗabiba sai na je wajen wani likita da na je wajen likita wasu kai su lahul alama kuma na kai musu ƙarar ciwon nan da nan da nake ji na cizon da ke biye mu fa ƙara sai wannan likitan ya ce min hadhihi bada'ul akilat wannan shine farkon ciwo da ya kai shi akila wani irin ciwo ne wanda kamar wasu tsutsotsi ne za su rika cinye naman mutum har sai ya zama gun ba zai amfani ba yace aqauha zan yanke maka wannan yatsan wa illa tuqau yaduka in ba haka ba sai dai a yanke maka hannun gaba daya fa kudi ya ibhari yace ina ji ina kallo sai aka sare min babban yatsa na kuma duruntu ala yaji yace ana cikin haka kawai sai na ji hannu ma gaba daya ko kuma tafin hannuna shi kansa sai na ji shi wato ya bige ni da tsananin raɗaɗi da zazzaɓi falam a cikin nauma walal qarara min shiddatil alam sai zamto na kasa iya bacci na kasa iya zama wuri daya min shiddatil alam saboda tsananin raɗaɗin da wannan hannun nawa ke mu fakira ni sai aka ce mu ibqa kaffaka ka je ka yanke wannan tafin hannun naka to ka ɓatu sai na yanke shi wanda sharal alamu ila sa'idi inda sai ciwo kawai ya tafi zuwa ga gwiwar hannuna wa alamani alaman shadidan kuma ya mun raɗaɗi raɗaɗi mai tsanani wa lama cikin tsara sai da ya zama bana iya zama wuri ɗaya wa da an su asigi su min shadidan alami sai na kasance ina ihu ina neman taimako wani ka zo ka cece ni wani ka zo ka cece ni ta tsananin raɗaɗin da nake yi fakila bi shafi ke mun iqbaha ila al-marfaq ka yanke hannun naka mana zuwa ga gwiwar hannunka fa qada'tu aishi kawai in sa wuka na yanke wurin wanda sharar alam ila al-abud ije kawai ina ji ina kallo wannan radadi ba sai ta ba zuwa ga dama tsuna sai na ji dan tsina ya kama yin ciwo wa durumtu ala abdi ashadda min al-alam al-awwal sai na ji an bige ni da tsananin raɗaɗi da zafi da ciwo a dantsina fiye da raɗaɗin da na ji tun daga farkon ciwon fakila ya ga ce mun in ba ya daka min ka tifika ka yanke hannunka tun daga kafaɗarka wa illa in ba haka ba kuma tsara ila da sulika sai wannan ciwon ya tafi zuwa jikinka ma baki ɗaya kulli ha baki ɗayanta daga tsatuwa kawai sai na sa wuka ko gatari na yanke hannun na tun daga danki fa qala li ba'dun nas sai sashen mutane yake mu wato wani mutum daga cikin mutane sai yake mu ma sababu alamika menene ainihin sababin wannan ciwo naka fa zakartu istakal fa zakartu istakal samkati sai na tuno istar wannan kifin nan labarin kifi da na kwacewa wani mutum فقال لي سوى أن مثل يسلمني أن لو كنت رجعت إلى أو إلى أول ما أصابك العلم إلى صاحب سمكتي يسلمني إلى ما داكا كوما tun farko zuwa ga ma'abokin kifin nan da kayan haka ma a sabaka al'alamu da wannan raɗaɗin nan bai same ka ba wasta halarta min wa arzaita kuma ga je ka nemi cewa ya halasta maka ma'ana ka dinka nemi cewa ya yafe maka wa ardaitahu kuma ka je ka nemi ya yardar maka allama kudi a cikin abaika udwan da ka koma gare shi ka nemi ya ce wasa ai da yanzu ba a yanke wata gaba bar da jikinka ko da gaba kwaya daya fa zahabil ana ka koma yanzu na ka tafi wa qulub ridahu ka nemi yardar shi kabla an yasul alamu ila badanika tun kafin wannan radadi ya tafi zuwa ga jikinka ma baki daya ƙara mai bada labarin yace falam azal aqlubu fil baladi ban gushe ba ina ta neman wannan masu shi ne kibi a cikin gari ina ta neman shi layi layi kusa kusa a ta waje su wafi da na same shi fawqatu ala rijlai sai na fadi a gaban shi akan kafofin shi uqabbiluha ina mai sambantar kafa tsawayensa wa abki ina kuka wa qultu lahu sai na ce mishi ya sayyidi ya kai shugabana sa'altuka billahi ina roƙonka ina neman alfarma dan Allah illa a sauta ni dan Allah ka yi afkuwa gari ka yafe min abin da na masa fa ƙara bi sai ce min wa man anta kai din wane ne ban gane ka ba sai sai na ce mishi ana allazi akaltu minka samakata gasban ni ne wanda na karɓi kifanan daga wurinka saboda tsabar kan ƙarfi na ƙwace maka kifinka wa zakartu ma jara sai na ambata mishi abin da ya gabata wa araituhu yadi na nuna musu kuma hannuna da na yanke shi saboda ciwo da ya sami fa baka hina ra'awu sai rika yin kuka ya fashe da kuka yayin da ya ga hannuna a yanki kuma ƙara sanin sai ce mu ya afi ya kai dan uwana kad ahalaltuka minha na halasta maka wannan kiwon kaje kana yafe maka lima qad ra'aytuhu bika saboda abin nan riga na gani tare da kai min hazil bala'i ne daga wannan bala'i da ya same ka fa qul sanati shi ya sai ya kai shi gabana billahi ina roƙonka dan Allah ka gaya min hal kunta qadda auta alayya lamma afaltuha shin wata bakar addu'a kai min ne yayin na kwace maka kifin nan kada sai shi na'am kware ku na yi addu'a qultu cewa nayi Allahumma ya Allah inna hala ta ƙawwa alayya bi uwati ya Allah wannan bawan naka ya zo ya mun sun ƙarfi saboda ƙarfi da yake da shi bi uwati ala bu'fi saboda ƙarfi da yake da shi da sarauni na alama razaqtani saboda abin da ka azurta ni da shi na kibin nan zulman ya zo ya ya zalunce ni ni ya fi ƙarfi na fa arini qudrataka fihi to ya Allah nuna min ikonka a kansa فقلت جلس يمشي يا كي يا كي شغبانا قد أراك الله قدرته فيا حقيقة أبنجي الله يا نونا مكا إيقونسا أكينا فاسنا زو غريكا مقسكنشي مجينيشي ميهانو لا وأنا تائب إلى الله عز وجل حقيقة لليني ميتوباني زو أبا الله من جرمار الأوكاكا أما كنت عليه سورة من النبي سيدنا يوسف كان فرقه yin hidimatin zalamati daga hidimar da nake yi wa azzaluman shugabanni wala uku a kifulahum ala babi kuma daga yau ba zan sake koma kofar gidan wannan wannan shugabanni in je in tsaya ina musu yaro ba ina musu gadi ba zan sake yi ba wala akuna min awanin kuma ba zan zanto daga cikin masu taimakon su ba ma dum ta hayyan mutum ina rayu insha Allah Allah ya so wabillahi tawfiq dashi tana ga Allah to kaga wannan fa karamin sakamako kenan irin wannan yana faruwa sau da yawa za ga mutum ya zo shi dan tsabar zalunci ya zo shi ya zalunci mutane akan wani abu nasu wanda ya tabbata ba nashi bane amma saboda gadaran shi su suna da gwamnati ai su suna da kaza suna da kaza to shi amma yana nan ko sai ga Allah ya kaskanta shi akan wannan abu ko dai Allah ya dora masa halaka ma ya mutu ma gaba daya ko kuma wannan abin ya zama dalilin faruwar wani bala'i a kansa duk babu abin da Allah ba ya yi saboda haka mutum ya yi zalunci musamman zaluntar mutumin da kana ganin kamar ba shi da gata ko almajiri ko wani abin nan ba na mantawa akwai wani sahibin lokacin muna rani a wani gari sai da suka yi wa wani bawan Allah aiki suka mishi aiki a gonarsa sai da suka wuni suna yi to shi a kan ayi da yake sa rai wannan aikin za a yi kamar kwana uku ana yi kafin ya zama to kuma sai Allah ya taimake su a wannan daren suka gama a wannan ranar kai zan ce suka suka gama a wuni ɗaya suka kammala aiki suka zo su bayan la'asar list dab da magarba suka ce a rajimin haɗa aiki kun haɗa sai suka ce iya yace wallahi ba zai biya ba sai ya ji ya gani ya hau babar ɗin shi suna zaune ya su ya ce da ya gano ya caza ya caza bai ga wani aibu ba da ya dawo sai gaskiya aiki ya yi ita amma gaskiya ba zan biya kuɗin nan duka ba suka ce a rin saboda mu ita ya za a yi aikin kwana uku ko gama shi a rana ɗaya sai ce a su ai in ka je ka zuwa za ka ai ba ha'intar ka muka yi ba yake shi ba zai yiwu aikin da mutane kamar ya kusa sun kwana uku suna yi amma ku ku zo ku ce mun kun gama a rana ɗaya ba zai yiwu ba zan biya ba a rage ba za ka biya ba yake yi shi gaskiya ba zan biya ba ka ba mu ko iya abin da kake ganin ma za ka bayar ko nawa ne saboda yunwa muke ji ba mu da abin da za mu ci yace wallahi ba zai biya ba sai ce to shi kenan sai ce yusuf ku je ku ga duk wanda kuka gana ma sai ce a'a mu almajirai ne ba mu da wanda muka sani in ba Allah ba shi sun ce ba su ma abin da ya ga dama ne shi ce wallahi ba zai bayar ba sai ce to ko wani irin maka maka yace ai shi ma wani shi kai dai ba zai biya ba ne tun da farko da ya ce sai dai ya ba su abin da ya ga dama sai ce to saboda ni sai tsaya neman dalili ya dawo shi shi ba zai ma biya ba din su ga ya dole za su ga mun ce mun ba za mu ga kowa ban ban da Allah saboda mutumin yana da kuɗi yana da abubuwa yana da kuɗi kuma sannan ga shi ɗan siyasa ne kuma yana da alaƙa da sarkin gari sai koma gida lokacin nan fitila ce haka fitila kanan jir sai suka shiri ɗan fitilar sai suka rubuta wata aya daga cikin ayoyin alƙur'ani sai suka zauna suna ta wurin din ayar kuma ai mutum nan kwana yayi kwana yayi yana iyo kwana yayi yana iyo gari na wayewa ranar sai gashi da na shi bane ina jin yayan sanni yanzu shi yana tambaya ina malam wani ina malam wani suke masa lafiya yake malam wani jini suka kuna mu kuma da shi yake magana yace me ya faru ka san mutanen ba na jiri yake to shi me ya faru yace an yi neman wani malam wani zaka nuna mu a tsangayen nan yace shi ta ya ga mun menene yace to alhaji ne yana nan zai mutu kuma ya ce akwai abin da muka yi da shi yace ani ba wani abu da muka yi da shi yace akwai abin da ya faru tsakanin ku yace ba abin da ya faru aiki muka mishi ya zai ce ba zai ba iya abin da muka kire yace mu hada su duk wanda muka ga dama mu gama mu san kowa ba a garin nan mu baki ne kuma almajiri ba mu da gata an ba Allah ba shi ne muka ce Allah ya kwata mana muka yi musu Allah ya yi sai dan uwan nan sai ya fito dan Allah ku ya hakuri ku ya ce masa kun ka san yaro ne ba kar ku ganta haka yaro ne ba wani hankali ne da shi ba ga kuɗin naku nawa ne kuɗin kuke kaza ne yanzu ga kuɗin naku ya kawo ya ba su sannan ya kawo na a sannan ko ɗari ne ko ɗari biyu ne ita ga wannan kuma da Allah ku mishi addu'a Allah ya ba shi lafiya ya ce to yi kenan daga daga ma kuɗin aikin a sannan ta suna jin bai fi ɗari shida ba kuɗin aiki a sannan ɗin wuni guda mutum ɗaya na ga ko naira talatin da biyar da ko naira arba'in na dai manta tsakanin talatin da biyar da naira arba'in su kuma ɗin ba su kamar su su hudu ne ina ga so su biyar shi za su yake tunanin kamar sai sun kamar kwana uku suna aiki kafin su gama sun musu gama shi a rana daya da suka zauna sai ta karanta alburani kawai sai ga sai ga shi kuma Allah ya saukar da bala'i zai biya kuɗin ƙwarai da gaske ya biya ba shi ne da duk dai ka zauna a yi nau'i ne duka na zalunci musamman da bai maka komai ba bai shiga haƙƙinka ba kai kuma kai ƙoƙarin dan na haƙin shi kuka ƙoƙarin cutar da shi kala ayi halin da mutum ya yi kowane irin nau'in zalunci kaga dai shi yanzu wannan gashi ya rasa hannunsa ma gaba ɗaya hannu gaba ɗaya ta sanadiyar zalunci kifi ƙwaya ɗaya wanda a lokacin wata ilmi wuce ya ɗauko kuɗin ya bayar ba kamar haka abin da kifin ya jinyo shi yaje hannunsa ya riga su zuwa lahira shi sama ya faru a farkon kisa yake cewa man ra'ani fala yazna manna ahadan duk wanda ya kalli ni ya ganni din nan kare ya dai zalunci wani mau'izatu da wani wa'azi ikhwani ya ku yan uwana kam akhraja al-mautu nafsan min dariha lam yadraha da yawa mutuwa tana fitar da rai daga gidanta lam yadraha babu wanda ya san adadinta وكما أنزل أجسادا بجارها لم يجارها ديوا mutuwa tana saukar da wasu dukkuna addab da ita wato a makwabtaka da ita a kabari kenan wurin jariya wanda kuma wannan ɗin ba su nemi mafaka saboda ita ba a kuma ajarar ƙuyuna kal ƙuyuni ba da ƙarariha da yawa mutuwa ta gudanar da idanuwa na hawaye sun zubar da hawaye karɓuyi ne kamar magudanan ruwa ba da karariya bayan da can tana cikin nutsuwarta shiran ga wata waka ya mu'udan bi misali aikin na'imin da tasuddu anhu qa'ian aw kariha innal hawadisa تزعج الأهرار عن أوطانها والعير عن أوكارها إسيام أريدا يقين جوية بايا بيسار عيش نائم da sadar da wata rayuwa kana cikin ni'ima da tusaddu anu da sannu za a juyo da kai daga wannan ni'ima za a yi an aukarihan kana mai biyayya ga wannan umarnin ko kana mai ki ma'ana ko ka ki ko ka so da sannu za a fitar da kai daga wannan rayuwa da kake jin daɗin ta إن الحوادث تبعد الأهرار عن أوطانها حقيقة حوادث وتو abubuwa fararru ko kuma abubuwan da ke faruwa yau da kullum tana tsoratar da ƴaƴaye an auƙani na ta fidda su daga garuruwansu waddaira an aukariya hakan tana fidda tsuntsaye daga gidajensu aina min malakal magarib wal masarika ina waɗannan da suka mulki mahudar rana da mafaɗarta wa ammaran nawahiya sannan suka raya kasanni da gidaje da kasuwanni da sauran abubuwa wagarar hada'ika sannan kuma suka shuka gonaki wa nadal amaniya suka samu kuma cikar burinsu wa rakibal awatika sannan suka auri 'yan mata sahabi min dari gurabun bayan na'ikin wani bako shine mala'ikan mutuwa ke yi ya yi kira gare shi wa ɗaraɓar min lahawi sannan kuma ya ƙwanƙwasa mishi min lahawi daga halin da yake cikin na gafara da wasa ƙarƙar ɗarikin mafi yankewar mai ƙwanƙwasa ƙofa wato mai yankewa mutum nan gari kenan wa zajjarat alaihi ruqudun wa sawa'iq tsawa da kuma walƙiya da zarar alaihi ta yi tsawa gare shi wa hallabi ma shi wa ba'abun mafarik sannan abin da ke sanya gaɓoɓi su furfura ya sauka gare shi shine mutuwa wa qalabul habibul ladhi lam yufarik hakan nan hakan nan abokin sa masoyin shi wanda ba rabuwa da shi ko qalabu ayo ya rabu da shi tunda mutum ya mutu ai ba da za a yi abokin ka duk yadda yake ga kaunarka يبيك لاهرة وهدره الصديق الرفيق الصادق صديق سواتو أبوكنك مدد كتي وديك أبوكن تفيش ومي جسيا أتكن دكا زمن سلشي اسمع ونياب أورشي مش ومن إلى من جوار المخلوق إلى جوار الخالق sannan an kira shi daga makwabtaka da halittu ya kuma makwabtaka da mahalicci Allah kenan nazalahu wallahi almautu walam yuhasibu mutuwa ce wallahi ta saka gare shi ba tare da yayi tunanin kufatowar ta ba wa zallahu bil qari ba da izni lashi haka nan mutuwa ta kaskanta shi ta kaskantar da shi bil qari da sun karfi ba da izni lashi bayan kuwa da karfinsa ya buwaya wa abdalahu usna turabi ba da layin firashi sannan mutuwa ta canza mishi ta canza mishi ta kawo shi cikin ƙasa mai ƙurjini ƙurjini bayan laushin shimfiɗarsa kuma zuƙa hudu fi ƙabirgi haka nan tsutsotsi na ƙabari sun cancana namun shi a cikin ƙabarinsa ka tambayi kuma shi kamar yadda ake kamar yadda ake kyakke ta tsohon tufafi rubakiya fi bankin sadidin sannan an bar shi ya wanzu a cikin tsanani mai yawa min ma'ashi na daga rayuwarsa ta lahira ruba uda ana siddiqi ya nisan ta kuma daga masoyin shi na duniya ka ana lam lamu nasi kai ka ce da san ba su tafiya tare ba ma na fa'ahu wallahi al-inqiraz kiyayewa da neman magani ma na fa'ahu wallahi wannan duk bai amfani shi ba fala raddat anhu rikab hakanan kuɗi da dukiya bata mai da mutuwa baya ba ma'ana bata mai mishi da mutuwa ta koma ba bala darrahu min zabi wal iwad garbi wannan dukiya da kuma maganin sauransu cutar da shi na yi min zabi daga guziri da kuma tsoron na tafiya fasara wallahi ibrasan lil hujjat sannan kuma wallahi ga sunan ya zanto abin lura na sauran waɗanda suke rayuwa a nan duniya waɗanda kuma kuma ƙarshen su tafiya ne zuwa lahira wajen shafi'an min sulul awtar an yanke shi yana mani sanci daga tafarkai waɗanda suke mafiya cika wabakiya rahinan la yadri a halaka amsas sannan kuma ya wanzu rahiman yana marashin sanin tabbaci la yadri a halaka amsas bai sani da shin ya halaka ne wato wuta za shi amsas ko kuma shin ya rabauta ne aljanna za shi wa hada laka ba'da ayyam wannan kuwa kai ma zai same ka bayan wasu lokuta irin wannan zai same ka amma an tafi al'an ahlam wannan abin da kake kuma a yanzu a daidai yanzu ahlamu mafarki ne kawai wa dunyaka la tusi duniya nan da kake ciki ba ba za ta yanzu ba amma sun ita ta tarawo gadan ala tamam abin nan duk da kan ji na wa'azi ana ta faɗin shi ta tarawo gadan za a gan shi gobe kiyama ala tamami a bisa mafi cikar yanayi ƙauli wa rafa zai faru gari ni kuma kai ma zai faru gari ka wai haka kai kanka amma yi usaru fika hadal kalam shin wannan zancen ba ya yin tasiri ne a zuciyarka ma'ana dai ala ayi halin mutum ya yi tanadin mutuwa kai tanadin mutuwa tanadin mutuwa ko abu na farko da za ka yi shi ka zama mai tsoron Allah wata zawwadu fi hujuri fa ina khairar zadi taqwa mafi alkhairin hujuri shi ne takawa tsoron Allah. Tsoron Allah ba kamar tsoron kura da maciji ba ne. Tsoron Allah shi ne ka riƙa neman kusanci da Allah ta hanyar aikata ayyukan biyayya da kuma nisantar dukkan abin da Allah ba ya so a yi. Sannan duk inda kake ka riƙa ji tamkar ga kanan ga Allah. Maka misali mafi kusanci da malamin ka ko mahaifinka. Shi yana tare da kai duk inda za ka bi. Yanzu kana tare da mahaifinka ko kuma shayin taba ne shi kuma shayin wiwi. A ce yana tare da mahaifinsa zai kiran mai saba ya ce ni kuma isa kaga ba zai ba an mutum man neman mata ne zai iya zuwa wurin karuwa ga shi da ma ya zama suna tare kaga ba zai ba ko ga shi da malamin kaga ba zai ba to Allah subhanahu wataala ka riga jin kwarjin shi irin fiye da yadda kake jin kwarjinin mahaifinka da malaminka da dukkan mutanen duniya da su daya to to ka ka ko da shi ma ya san shi ma haka yake ya mani wani matan ne to mutum ba zai ba zai zai da nauyin a gaban mahaifin nashi kira karuwa to Allah subhanahu ta'ala ya fi duk ka duka jin kwanjin fiye da kai duk jin kwanjin mahaifinka da malaminka da duk wani mutum da kake jin nauyin shi a duniya to yana tare da kai a duk inda kai ta yaya ko mutum za ka ji ka ji kai fata bayan Allah yana tare da kai yana kallon su da kai yana kuma tare da kai a gaban su kai وهو معكم أينما كنتم sannan ta yaya mutum zai je yi zina mutum ya je tsirara a gaban matar da ba matar ka kan alal ba kuma Allah yana kallon ka kuma ka san akwai ranar da zaka mutu akwai kuma ran da Allah zai tashe ka a gaban zatin sa a wancan matan da zaka mutu a nan Allah zai fara nuna ma iyakar ka duk mulkin ka duk kuɗin ka duk gatan ka duk gadarar ka a cikin tufafin nan bi irin wanda aka sanya talakan da biya ajiye naira dubu goma tashi a ajiye ba irin tufafin da aka sanya mar a jikin sanda za a kai shi kabari kai ma miloniya kai ma biloniyar irin wannan su za a sanya masa sannan yadda talakan nan da bai ajiye ko naira dubu goma a banki ba ba dama a je a shafa siminti a cikin kabarinsa a wanke gumi a sa wani antibiotic a cikin sai an tsarkake gun sannan a sa shi idan dai ba shi da gatar a yi musu a musu haka to kai ma baka da wannan gatar ba kai sa a ce sai an jira an sumunce cikin kabarin sannan a sanya ka ba ko kai waye in ma an sumunce din dai wannan sumuntin ba zai maka amfanin komai ba amma da ka aikata a duniya shi za ka ji gobe ya ce mutum tashin hankali iya wannan daidai lokacin da aka sanya mutum a cikin aka zo a sanya mutum a kabari an ana dan ajiye shi a gefen kabarin ko to a wani lokacin nan magana su ke shi da kabarin kabarin zai ce musu ya kai dan adam da ko ciki na ta gani ya ce na leƙa na gani ya ce me ka gani a cikin ke ban komai ba da abu da ka tarar a cikin sarki da zo da kayanka shin me ka tanadar wa wannan ranar dan adam zai shiru duk ba ka san ni ne gidan tsotsotsi ba ba ka san ni ne gidan matsi ba ba ka san ni ne gidan duhu ba ba ka san ni ne gidan kaitaka ba me ka tanadar mu me ka tanadar wa wannan ranar to da duk abin da ka tarar a cikin na kai ka zo da kayanka ya isa mutum cewa ka duba ka gani in ka je makabartar garin ku ba za ka taɓa ganin wani bambanci ba a sama dai ba za ka gani bambanci cewa wancan kabarin alhaji wani ne mai kuɗi ne da ganin kabarin sa wancan mai kuɗi ne wancan ko kabarin sa ne da ganin sa ba wannan in ma ka gani a sama dai to a cikin dai sayu abin da ke cikin kabarin wancan talakan alhairin da ke ciki ya nannanka wanda ke cikin kabarin wancan mai kuɗin ولكن على أي حال من إنوام جار أيكم مثل إسلامتو أن تنا نم دبدم ولا تنا نم دبدم بعض ما ما يقول لي كوني بكم كنا ناسي وبور عكا سبابي saboda haka ba amma ma su wani da miki zaune ke karatun nan gobe ka ji an ce ai babu wani yaro ba ma bi yadda zaka in duk duniya duk gatan ka ne babu wanda ya isa ya sa a ƙara maka mulki daya babu to tunda ka san wannan abin na jiran ka kuma in ka mutun nan fa iya abin da ka aikata ina mutu za ka je ka gani to in man da dai rashin wayo irin namu da rashin dabara irin dan adam me zai hana ka kullum ya zama kana tanadi yanzu da za ka tambaye ka a yau bayan ayyukan farillai me ka aikata dan tanadin gobe kiyama dan gyara gidanka na lahira me kai wa gidanka na lahira a yau a can yanzu ba kowanne bane daga cikin munan zai iya amsa wannan tambayar yadda kamata saboda haka gaskiya ya kamata lalle yi kokari barka yin tanadi saboda tafiyar nan fa tana nan da ni tana nan dole ne dole ne ni sai na je kai ma sai kaji kuma kowa ya mutu abin da abin da dai ya aika da wannan shi shi je ka kuma da a ce na kabari zai samu damar da zai maka gargadi to mafi kusancin abin da zai gaya maka shi ne ya gaya maka kai tanadi kai ma kana nan tafi saboda su da su ganin mu kawai a matsayin wasu wawaye dolaye suke kallon mu saboda suna ganin mu ne cewa yanzu mu muna da damar da za ka iya yin tafiyi yanzu nan ka subhanallahi walhamdulillah Allah ya rubuta maka lada za ka iya cewa subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar yanzu wannan ladan wannan zikirin da ya cika duniya baki ɗayanta kana da wannan damar yanzu kana damar ka buɗe baki ka ce astaghfirullah alazim ya astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum wa tubu ilayhi Allah ya wanke maka zunubanka to amma dan adam sai ya galtu da zancen siyasa da zantukan da ba za su amfani shi to da kan uwa mu mai da hankali at-tahallulu min al-mazalim neman yafiwa ko neman halattuwa daga abubuwan da mutum yayi da zalunci قال المؤلف رحمه الله المؤلف وتو من يولف وانا الكتاب شيني الحافظ أبو عبد الله الزاهد رحمه الله على يجد أن سيشي فيما نقله عن أبي هريرة فيما أبن دينا قال سوشي ما أجيب تارد إسنادي لبتما أبو هريرة رضي الله عنه على يجد شيء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا مزالة إلى رأس أن السبت عبد الشياشي من كان عنده مظلمة لأخيه دون دي قسم شأوريشي أكو وانا أبن دالينشي da yawa ɗan uwansa min irin da daga cikin mutuncin da ya taɓa yi au gairi ko wani wannan ko dukiya ko wani abu fal yatahallal min yawm to lalle ne tun anan duniya ya ne fi duniya wato tun anan duniya mutum ya je neman halittuwar wannan abu ya nemi ya fi wanki tun anan duniya ko kuma in na dukiya ne ya ɗauka ya mayar mar tun anan duniya abin an la ya kuna dinaru wa la dinaru tun kafin rana da za ta zo wacce a cikinta babu kuɗi babu dinari babu dirhami babu wani abu sai ya aikin da ka aikata da shi za a biya duk wanda ka gado shi saboda ka ala ayi halin yan uwa mu gyara ayyukan mu lokaci bai kure mana ba yanzu muna da rai harshen ka kullum ya zama cikin ambaton Allah kullum ka nemi sarbin ka ko sarbi irin wannan da ake da ko wannan counter irin sarbin da dindin na ko shi ka samu wallahi yana taimakawa yana taimakawa wallahi na san mutumin da a kullum wani lokacin da wannan counter din yake yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar dubu ko dubu biyar wani lokacin har dubu goma ko sama da haka amma kawunta ɗin tun da ta faɗi yake mun yanzu sau da yawa ko guda ɗari baya yi da kuwa saboda kawai shi tana tare da shi da ya ji ta hannunsa zai riƙa yi zai riƙa yi zai riƙa yi tafiya yake a mota ko a kan babur ko tafiya yake da kafa zai je wani gun ko hira suke da wani wancan na zance shi kuma yana yi wa annabi salatu da haka kullum yakan yi dubu uku dubu biyar ko har ma fiye da haka to da kalmi ne yan uwa a nemi counter ko shi ne ya nemi sharbi ya rike a hannunsa ko ya ce la yazalu lisanuka raqaban min dhikrillah ta'ala kada hannun ka ya bushe ya dan yafi da ambaton Allah subhanahu wa ta'ala al-kabiratu as-sabi'atu wal 20 kabira ta 27 al-mukar shine irin mutumin da ke shiga tsakani ne ya dan yi laifi sai kamar fito ya baka kaza kai kuma ka je ka shiga ka fita ka ba da incin hanci ka ga wani ka ga wani shikenan har a samu dai wasu fita wa huwa dakirin fi qawlin lahi ta'ala wannan ne sai yana cikin fadin Allah madaukakin sarki da yake inna mastajiru ala alladhina yuzlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighayri al-haqqi ulaika lahum azabun alim kare ne yana nan akan waɗanda suke zaluntar mutane kuma suke yin zalunci a ban kasa ba tare da wani haƙƙi ba waɗannan azaba mai raɗaɗi ta tabbatar da nufi almukas wato fito ko kuma ɗan fito min asbari a awanin zalamati ya da cikin mafiya girman masu taimakon azzaluman shugabanni bari wa min azzalamati an kusin bari cewa shi ma yana daga cikin azzaluman shugabanni kan kansu wannan ya kuma mala ya sahiku domin shi yana karɓar abin da bai cancanta ba ne wai yuzihi liman la yastahiqu kuma yana ba da shi ga wanda bai cancanta ba ije karɓo cin hanci a wurinka sannan ije kai wa wani shugaba wanda kuma wannan kuɗin bai cancanta ba gare shi wani hada ƙala da biyu sallallahu alaihi wasallam saboda wannan ne ana wadda sarki a mazana sallallahu alaihi wasallam ya ce almukasu la ya da kulun janna dan fito da zai shiga aljanna ba wa ƙara sallallahu alaihi wasallam ya ce da mutum Allah ya ce la ya da kulun jannata sahibu mutum ما أبو تنفتو لذيك بعد الجنة رواه أبو داود أبو داود يرويتون حديثه أتعدى في كتاب إسناد إمام أحمد ما يرويته أتكين مسندين كان إمام أبو داود أتكين سنن الناس حديث نجم بير الإنكارة ثلاثين دبكو وما ذاك إنكم يتعرض إلا لأنه تريد ولن شواشي إنك أنه مظالم العباد إن أسراتها ayyuka ne na zalunci ga bayin Allah domin aina min mukasi yawan kiyama ta yaya kuwa zai kasance da shi ne irin wannan halin wato dan fito a ranar alkiyama an yi addiya lin nasi ma asaba minhu ta yaya zai samu damar mayar wa mutane abin da ya karba da gari an ga an ga da abin irin wanda nake nufi ko dan fito din yawa haka akwai abun yan sanda suna da nasu SS suna da nasu, DSS suna da nasu. Sani? To kaji. Inna ma ya fi zuna min hasanati bari ne cewa a ranar kiyama za a rika karɓa ne daga kawon ayyukan jilalar bikinsa in ka rablahu hasanati in har ya kasance ma yana da kyawawan ladan. Wa da kin fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan shi ma yana daga cikin qaulin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake asadaruna man min muslim sai kun san wani ne wanda aka yi wace su qalu ya rasulullahi wa bihi ya rasul ya ma'akin Allah al-mudriku fina wanda aka yi wace a cikin mu man la dirham lahu wa la mata shi ne wanda bai da kuɗi kuma bai da wasu kayayyakin kuɗi qala sa'ad sallallahu alaihi wa sallam innal mudrika min ummati wato wanda aka yi wace su haƙiƙa a cikin ummata man ya ati bi salatin wa zakatin shi wanda zai zo da ladan sallah da ladan yin zakka wa siyamin da hajjin da ladan yin azumi da ladan aikin hajji ويأتي ذي ظهر القيامة وقد شتم هذا الهالي باسم ياذا جواني وضرب هذا ياد جواني وأخذ مال هذا يسر إبليس جرواني فيؤخذ لهذا منها سناتي جاء ترقى وانسا لكاء وأيضا سنلادا وهذا منها سناتي سننزل أفرقى وانسا ما أبيعتي لكاء وأيضا سنلادا فإن فم يدنا سناته إذن أيضا سنلادا سنقاري قبل أن يقضى ما عليه sun kafin a biya abin da ke kanka ukiza min sayyi'ati sai a karba daga min sayyi'atin daga zunuban su fa irhat alayhi sai a jefa a kansa kuma irhat in yar sanan sai a jefa shi a wuta وفي حديث المرأة التي طهرت نفسها بالرجل يا ذا في حديث ما كان نوشي تقربك كنت بالرجل تهنير الرجل دعاك متوافي جيفا تدعاكي لسي أرجان بيا wani ma dace da tazo shi ya rasulullahi na yi shi a nan suna sunan ishe masa mai kiko nufi zina ta yi ko ba ta ma tana ɗauke da ciki na zina a nan sallallahu alaihi wasallam sai ce shin ba ta da wani abu da aka sani na hauka ko na abu wani sun san zuwa shi kalau take ya rasulullahi yace to shi kuma shi je shi kin hayu da ta hayu sai ta zo ta yace shi je shi kin yayi sai yaron ya fara cin abinci duk ƙarfin imanin ya ne irin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam ta ji ta har sai da yaron nan ya fara cin gurasa mai ruwa hadisi yace ta zo da gura ta zo da yaron alhali da gurasa ma a hannun shi yana kalla sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi yaron a kaji ita ta je ta gyara tufafinta ta gyara tufafinta ta dawo aka tona rami ko kuma aka daure ko ina tsayin biyu ko da aka tona rami ta shiga ciki iya kirjinta sannan aka jefe ta ko kuma a hakan ta tsaya aka jifan ta haske ta mutu bayan ta mutu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya miƙe bije mata sallah sai na muri sai Rasulullah ya kai mata sallah yace ai wallahi ya umar kai tuba wata irin tuba wacce da za a raba wa dukkan mutanen da ke garin nan na Madina da gaba ɗayan su sun shiga aljanna dubu ƙarfin imani irin sahaba Annabi sallallahu alaihi wasallam kaza ga magana nan ai laqad tabat ta tuba taubatan wata irin tuba law taba sahibu muslim da ma abokin mutum ne irin wannan tuban la gufira lahu da Allah ya yafe masa da an yafe mishi ai la qabla minhu da an karba da gare shi to alhamdulillah ina ganin nan za mu dafa ta saboda yin lokaci da ba ta abin makaranta su ji Allah ya ba mu ladansa annu ya kuskure Allah shi yafe mana kuma Allah ya ba mu ikon amfanuwa da abin da muke ji Allah ya ba mu ikon yin tanadi Allah ya ba mu ikon tuba daga zunubai Allah ka yafe mana dukkan zunuban mu da wanda muka sani da wanda muka ba sani ba da wanda muka yi shi da gangan da wanda muka yi shi cikin kuskure Allah ka yafe mana Allah ka gafarta mana iyayen mu da malaman mu da suka rasu da kuma masu rai daga cikin su gaba ɗayan mu dai Allah ka yafe mana na mutum ya cikin bayinka waɗanda zunuban su ba za su cuce su ba Allah ka yafe mana baki ɗayan mu Allah ka sanya mu cikin bayan ka nagari albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصل على سيدنا محمد في الاخرين وصل على سيدنا محمد في المن الاعلى الى يوم الدين وعلى اله وصحبه في كل وقت مهين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين أقرأ